الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 16 ga watan ɗaya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan masallaci mai albarka ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya ƙara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne a babi na 99 babu ma ja a fi mu ba sharatul ha'idi babin da ya zo na rungume meniya da mace in tana jinin al'ada wanda wannan hadithin da na Aisha radiyallahu anha ta ruwaito ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan tana jinin al'ada yana umarta ta ɗan shirya ta ɗaura zani ko ta ɗaura kwarjalle sannan sai ya rungume ta tana jinin al'ada wannan shine ainihin wato abinda muka karanta a cikin wannan babi da aka halaccin mu'amalantar mace koda tana jinin al'ada kada dai a sadu da ita shine abinda shari'a ta hana babi na ɗari daidai babu ma ja a fi mu'akalatul ha'idi wa su'uriha babin da ya zo na bayanin ina hukuncin cin abinci da mace tana jinin al'ada kuma ina hukuncin abin da ta rage na ruwan alwala ko ruwan tsarki to anan mun karanta shi ma hadithin wato hadithin da abdullahi bin sa'adin wato yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam game da mu'akalatul ha'ibi shin mace in tana jinin al'ada a iya cin abinci da ita har ma a shiyarin cibi ma'ana cokali da ita ta ci ita ma wato shi ma mutum ya ci ko kuma ainihin wato ai wato shiyarin din abin sha ya zama ta kurba shi ma ya kurba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wakilha yace zaka iya cin abinci da ita in tana jinin al'ada domin addinin musulunci addini ne wasat tsakanin tsanantawa da kuma sakaci tsanantawa yahudawa kenan sakaci kiristanci kenan an gan alwasatiyya kuma musulunci kenan babi na ɗaya ma ja a filha'idi ta tanawalu shai'a min almasjidi ina hukuncin mace tana jinin al'ada ta ɗauko wani abu a masallaci wanda a ƙarƙashin wannan muka tattauna maganganun da malamai suka yi na halaccin shigar mace masallaci ko da niyyar ɗauko wani abu ko wucewa ko kuma da niyyar zama don yin karatu ko sauraron karatu wanda a ƙarƙashin wannan hadithi na nanaisha da manzo Allah ya aike ta yace ki ɗauko min alhumra a masallaci tace ai tana jinin al'ada manzo Allah yace ai na sani hailar taki ba a hannunki take ba wannan sai ya nuna dan mai haila ta ɗauki wani abu a cikin masallaci wannan suka ce babu babu matsala akan haka wasu daga cikin malamai suna ganin babu laifi an ta tanawala ta ɗauko wani abu shay'an min almasjid a masallaci inda mas'alar take shine za ta iya zama don sauraron karatu ko muhadara ko karantarwa ko koya a cikin masallaci to to anan ne wasu malaman suka ce ba za ta yi ba duba da wasu nusus din wanda mun karanta wasu suka ce za ta yi shiga masallaci har da sauraron muhadara ko darasi kamar Sheikh Nasiruddin Albani kuma daga cikin hujjarsa har da wannan hadithin na Nawilin al-Khumra da kuma hadithin na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a fara jin aikin hajji da ita jinin al'ada ya zo mata ta shiga damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa if ali ma ya fa'alul hajju duk abin da mai aikin hajji yake yi ki yi ghaira annaki la tatufi bil baiti kawai abin da ba za ki bi shine dawafi a dakin Ka'aba kaga if ali ma ya fa'alul hajj hadda zama a masallaci ce kware kwa if ali ma ya fa'alul hajj hadda karatun alqur'ani yace hadda shi if ali ma ya fa'alul hajj da sauran dalilai to wannan shi ma mun tattauna mun ji kamar su bin baz Sheikh Uthaymeen su suna ganin rashin dacewa ko halaccin mace ta shiga masallaci da niyyar zama sai dai daga kofar masallaci ko haraba ko wani abu mai kama da haka mun karanta babi na 102 ma ja fi karahiyati ityanil ha'id abinda yazo na haramcin saduwa da mace tana jinin al'ada shi ma mun karanta hadithin Abi Hurairah radiyallahu an man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faƙaɗi kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan wannan hadithi yana nuna haramcin saduwa da mace tana jinin al'ada saban Allah ne saban Allah ne kuma duk da cewa bai kai kafirci ba kausasawa ne dan ainihin wato mutane su nisanci aikata hakan laifi ne mai girma kaba'ira ce min kaba'irin zunub mutum matarsa tana jinin al'ada ya sadu da ita to inda suka tattauna game da injinin ya ɗauke kafin ta yi tsarki fa suka ce e wasu suka ce za a iya saduwa da ita wasu suka ce a shi kuma wannan ya koma faɗin ya tsalu na ka'anil mahidi ƙul huwa azan fa a ta zilin nisa a fil mahid wala ta ƙarabu hunna hatta ya ɗuhurna kar ku kusance su hatta ya ɗuhurna hatta ya ɗuhurna wasu suka ce sai ta yi wanka hatta ya ɗuhurna har sai jinin ya ɗauke hatta ya na wasu suka ce har sai ta wanke gabanta inda jinin ke fita ko da bata samu yin wanka ba kenan in ta wanke jinin hatta ya na ta tabbata wasu suka ce daukewar jinin kadai ai tsarkin ne shi ma wasu suka ce sai an yi wanka to wadan shi ma an ka koma wajen mas'alar malaman fiqihu shi ma sun yi ta tattaunawa game da hatta ya na din wanne ne ina fata an gane hatta ya duhurna fa'tazilun nisaa fil mahidi hatta ya duhurna to hatta yi ɗuhurna yana ɗaukar ma'anar sai ta yi alwala hatta yi ɗuhurna sai ta yi tsarki hatta yi ɗuhurna har sai ta yi wanka wasu suka ce wanka ake nufi wasu suka ce ko alwala ta yi ko tsarkake gabanta ta yi hatta yi ɗuhurna ta yi na fata gani mun karanta babin da ya zo na kafara na wanda ainihin wato ya afkawa matarsa tana jinin al'ada duk da cewa hadisin yana da rauni ta fuskar isnadi amma wallafazo wasahihu bi lafzi dinar aw nisfi dinar yake cewa hadisin abdullahi dan abbas game da mutumin da ya sadu da matarsa tana jinin al'ada sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tasaddaqu binisfi dinar to wannan shine suka ce bai inganta ba wanda ya inganta wato ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar yayi sadaka da dinare ko rabin dinare an fahimta wannan suka ce shine lafazin da ya tabbata amma lafazin ya tasaddaqu bi nisfi dinar suka ce wannan lafazin bai tabbata ba to sannan mun karanta ina bambancin tsakanin dinar da nisfi dinar kamar abdullahi dan abbas wata magana mawukufiya zuwa gare shi ya ce idan jinin lokacin yana kan ganiyarsa yana ja to in mutum ya sadu da matarsa a wannan marhalar zai sadaka da dinari idan kuma ya zama ya fara washewa ya fara fatsi-fatsi to wannan shine zai ba da rabin dinari duk da cewa wani dan ƙur'ani ya ce wai kamar sai kawo hadithin muslim cewa wai muslim ya halatta mutum kawai ya sadu da matarsa kawai abinda ake bukata ya tanadi dinare ko rabin dinare kamar in mutum yana da dinare kawai zai iya zuwa ya sadu da matarsa ina ba ta gane duk da naji an yi masa an yi ce masa martani da raddi akan wannan magana tasa na juya cakuɗa takardu da musanya magana da kira ƙarya da jingina ta zuwa ga imam muslim don ya ci zarafin imam muslim da sauran malaman musulunci kamar yadda duk waɗanda suke bibiyarsa sun saba jin haka قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب باب da yazo na hukuncin wanke jinin haila in ya taba tufafi قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب عن الثوب يصيبه الدم من الحيض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيه ثم قرصيه بالماء ثم رشيه وصلي وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محسن قال أبو عيسى حديث أسماء في قسر الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان قد أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد ابن يحيى الأدني كنا Muhammad ibn Yahya al-Adani shine ibn Abi Umara yace ya zantar da ni ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathana Sufyan Sufyan ibn Uyayna shi kuma yace Sufyan ibn Uyayna ya zantar da su wannan hadisi daga Hisham bin Urwa daga Fatima bintil Munzir daga Nana Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhuma tace annamra'atan sa'alatin nabiy sallallahu alaihi wasallam Nana Asma'u tace wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ani thawbi game da tufafin da yusibu huddamu min alhaidi jinin haila ya taba idan jinin haila ya taba tufafin mace yaya hukuncin wannan jini faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huttihi wato huttihi ai azili ainahu ki gusar da ainihinsa shine huttihi wannan jinin da za an gashi to ainihinsa ɗin ki tabbatar kin gusar da shi sun makarusihi bilma sannan ki ɗan guggurza shi ko ki ainihin wato abin nan kakkarce shi da ‘yan yatsu shine alƙarsu a sa farce haka a zuba ruwa ya ce sun marushihi sannan sai kuma ki wanke da ruwa haga abu uku aka ce ta yi ta kawar da ainihinsa ta kankare shi sannan ta wanke da ruwa wasan laifi ya ce ki sallah da shi a wata ruwa ya ce wala ya durruki atharuhu dan alama alamar rashin fitatun da jini da kama tufafi wannan dan alamar da bai fita ba wannan ba zai cutar da ke ba ma'ana koda da wannan alamar zaki iya zuwa ki sallah ki da wannan tufafi wannan ya tabbatar da cewa jinin haila najasa ne sannan in ya taba tufafi sai an wanke قال وفي الباب عن ابي هريره a cikin wannan babi an samu hadithi mai kama da irin wannan ko mai lafazi irin wannan ko ma'ana irin wannan daga abi huraira wanda wannan riwaya ta abu huraira imam abu dawud imam nasa'i da ibn maja sun fitar da ita wa ummi qais binti mihsan haka akwai riwaya da aka samu daga sahabiya ummi qais ummi qais binti mihsan al-asadiyya ita kuma imam abu dawud ya fitar da wannan riwaya ta ta qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu asma hadithin nan na asma'u binta abubakar radiyallahu anha fi gasilin dami game da wanke jini na al'ada in ya taɓa tufafi hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun muttafaqun alai imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi to wa qad ikhtalafa ahlul ilmi sai dai malamai ma'abota ilimi sun yi saɓani sun ƙari juna sani fiddami game da jini ya kunu ala thawbi jinin da ya zuba akan tufafi fa yusalli fihi qabla an yaghsilahu sai yayi sallah da wannan tufafin da jini ya taba kafin ya wanke qala ba'd ahli al-ilm wasu daga cikin malamai min tabi'in daga tabi'ai suka ce idza kana damu miqdarar dirham sai a kalli gwargwadon jinin yaya fadin jinin yake idan wato a jinin ya kasance gwargwadon dirhami gwargwadon dirham wato dirham ko ka ce na kudi ɗan cycle ɗin irin coins kudi wanda yake coins haka dirham wasu kuma kamar yadda mai iziya ya kawo ya ce ai da'iratun a fi baɗini zira ilbagal wato a jikin kafar alfadari daga ciki haka akwai dan wani guri da danyi kamar tabo ne amma ba tabo bane wannan cycle din duk wanda ya san alfadari in ya kalli kafarsa zai ga dan wannan zirin to wai wannan shine gwargwadon in dai jinin bai wuce fadin haka ba na al'ada ne ba na al'ada bane kuma mutum yayi sallah da shi a tufafi suka ce a babu komai falam ya gasilhu kuma mutum yayi sallah da shi bai wanke ba wasalla fihi yayi sallah da shi a adar salatu to ya sake sallar wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai suka ce idza kana damu akthar min qadri dirham in kuma gwargwadon dugon jinin ya ya wuce gwargwadon wannan dirhami din a adar salatu shine zai sake sallah amma in iya dirhami ne ko kasa da dirhami ko yayi sallah da shi ba zai sake sallah ba wannan shine kaulin wasu malaman da haka jinin yanka ne a jinin dabba ne a yankewa mutum ya yi jini ya ɗiga a cikin tufafinsa in dai bai wuce wannan an taro ɗin ko sisi ko wani abu mai kama da haka na dirhami in dai bai wuce haka ba daga nan zuwa ƙasa in yi sallah ba sai ya sake ba wasu malaman suka ce a in ya wuce haka ya wuce ƙadarun dirham to shi sai ya sake sallah wa huwa qaulu sufyan ath-thawri wannan shine qaulin sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak da ibn al-mubarak sun tafi akan cewa in ya wuce gwargwadon dirhami to sai an sake sallah walam yujib ba'd ahli al-ilmi min at-tabi'in wa ghayrihim alayhi al-i'ada sai dai wasu daga cikin malamai ma'abota ilimi cikin tabi'ai da wasunsu ba sa ganin sake sallah ga mutumin da ya yi sallah da jini a jikin tufafinsa wa in kana akthara min qadri dirhami ko da ya wuce gwargwadon dirhami وبه يقول أحمد wannan shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq da Ishaq bin Rahuya su suna gani sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa an yi jihadi fata-fata cikin jini an sara mutum ya sara kuma haka suke zuwa su yi sallah babu wanda yake cewa ya tufafin ka da jini da sauransu suka suka ce da haka wannan ya nuna cewa dan mutum yayi sallah da shi sallarsa ta yi ina fata an gane wa qala ash-shafi'i imamu shafi'i shi kam sai ya tsananta sai ce ya jibo alaihil gusul ya ce ai wajibi ne ya wanke jini a jikin tufafinsa wa in kana aƙalla min ƙadirin dirhami ko da bai kai dirhami ba wajibi ne a wanke a ƙarƙashin haka kenan mutum ya yi sallah da shi a cikin tufafi ba ce ba sai ya sake wa shaddada fi zalika imamu shafi'i kam ya tsananta akan wannan matsala eh baya wuce haka kamar sisi dai wanda suka san sisi irin na da baya wuce haka fadin dirhami an gane ko to inda bai wuce wannan fadin ba suka ce na al'ada ko ba na al'ada ba an ya shine yu'fa an yasiri dam in ka koma mai iziya ya kawo ma babu yace fasulun yu'fa an yasiri an yasiri dam ko yace cewa an yi sassauci an yi afuwa ga jini dan kadan wanda shi ne kamar ya ci gaba da bayani kamar wanda bai wuce dirhami ba ai dirhamin kamar ai ana nufin na alfadari ai da'iratul kaza ya yi bayani duk wanda ya karanta iziya ya san wannan bayani babu ma a fi kam tamkuthun nisa nufasa babu ma a fi kam tamkuthun nufasa'u babin da yazo kwana nawa mace mai jinin biki za ta za ta zaman jira jinin biki kwana nawa yake yi قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مصة الأزدية عن أم, عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فكنا ندلي وجوهنا بالورس من الكلب قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مصة الأزدية عن أم سلمة واسم أبي سهل كثير ابن زياد قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدعو الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهور قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن كان أكثر فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم ترى الطهر ويروى عن عطاء ابن أبي رباح والشعبي ستين يوما أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا نصر بن علي الجهضمي يتي مال منسى نصر ابن علي الجهضمي يا زنتد سوانا حديثي شكما يتي شجاع ابن الوليد واتو أبو بدر السكوني الكوفي شكما يا زنتد سوانا حديثا عن علي بن عبد الأعلى الثعلبي علي بن عبد الأعلى الثعلبي شكما يجد غريش عن سهل عن أبي سهل daga abi sahal shine wanda zai gaya maka sunansa a can gaba kathir ibn zaid a albarsani an musatal azdiya shi kuma ya ji wannan hadisi ya karbe shi daga musatal azdiya ita kuma daga ummi salama radiyallahu anha nana ummu salama kala ta ce kanatin nufasa'u mata masu jinin biki sun kasance tajilisu mace mai jinin biki takan zauna ala ahadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman kwana arba'in fakunna na ɗuli wujuhana bilwaras ta ce mun kasance muna shafe fuskanmu da wata kamar hoda minal kalafe sabida tabo-tabo mai duhu a fuska alkalaf kenan alwarasu wato wani sinadari ne naftun asfar ya kuru bil yaman sun ce wani wata ciyawa ce wani tsoro ne da yake tofowa yalo haka ana samun sa a ƙasar yaman ana amfani da shi a daddaka kamar hoda mata suke yi kamar yadda yanzu mata suke yin hoda to shi ma wars ana yin hoda da shi sai dai sun ce yana da side effect shi wannan alwars din ba duk fata ce take jurarsa ba ba duk fata ce take jurarsa ba sannan yana haifar da ƙaiƙayi ko ƙonewa in bai karɓi fata ba sannan an fi so a gwada shi kaɗan kafin a sa shi da yawa sai a dan duba wani dan guri kaɗan a dan fara gwada in mutum in mace ta ga ya karɓe ta to sai ta ci gaba da sawa shi kuma yawanci ana sa shi ne minal kalab akwai wani tabo da yake fitowa idan mace ta haihu a wani lokaci suna kiransa in a jikinta ana kiranta bakalwa wato bakalwa za ga in mace ta haihu saboda buɗe wadda cikinta yake yi to in ta haihu yanzu ba ɗa sai fata gurin ta danyi kamar ta dan tattare haka sai kuma ta yi wani alama alama sai ga ko mace tana da haske sai ga gurin yayi baki an fahimta to wani lokaci kuma yakan feso musu haka a fuska kamar kuraje haka sai ga kamar tabo haka mai duhu a fuska to kuma kaga mace fuska ta yi duhu ai kaga ba ba kanta ko yawa ana buƙatar sai an dan yi abin da to sai su amfani da warsu suna shafa dan ya zamanto ya dan haskaka fuskar tunda wannan kurajen suna sa duhu ina fata an gane to wannan suka ce kuma shi wannan alkalaf ɗin wani lokaci gado ne idan mutum misali mace ta zamanto kila yanayin gidansu ko mahaifiyarta tana da irin wannan wani lokaci ana gadarsa sai ga ita ma ita ma ta haihu ta samu irin wannan ƙurajen wasu kuma suka ce abin da ke haddasa wannan hadda canjin hormones wasu ƙwayoyin halitta da ake samu ga masu ciki to wannan canjin hormones din yakan feso da irin wannan kurajen masu duhu kamar tabo sai ga sun mutu sun yi kamar tabo-tabo haka a fuska an gane ko wasu kuma suka ce yawan shiga rana ma yana kawo shi wasu kuma suka ce magungunan da mata suke sha na hana daukan ciki yana kawo wannan alkalaf din na fata an gane to ala ayi halin dai fa kunna nadli wujuhana muna shafa alwarsu wannan kamar hoda din ta alwarsu a fuskar mu min alkalaf saboda wannan taba taban mai duhu da yake fesowa a fuska هذا أبو عيسى قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا هذا حديث غريب شو أن حديثي ني غريب لا نعرفه حديثي ني حسن صحيح أما يشي حديثي ني غريب yace la na arifu illa min hadisi abi sahal yace ba mu san wannan hadisin ba sai ta bangaren abi sahal an mussat al azdiya daga ita mussa al azdiya an ummi salama daga ummi salama radiyallahu anha wasu mu abi sahal sunan shi abi wato abi sahal kathiru bin ziyad al-barsani qala abu qala muhammad bin isma'il muhammad bin isma'il al-bukhari yake cewa ali ibn abd al-a'la fika ali ibn abd al-a'la daga cikin wato ruwat na wannan hadisin fika ne abu sahal shima kathir ibn ziyad shima fika ne ولم يعرف محمد هذا الحديث sai dai Muhammad bin Ismail al-Bukhari bai san wannan hadithin ba illa min hadithi Abi Sahal sai ta bangaren hadithin Abi Sahal wato Kathir ibn Ziyad al-Barsami wa qad ajma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malamai ma'abota ilimi tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'adahum da waɗanda suka biyo bayan su ala annan nufasa sun yi ijima'i akan cewa mace mai jinin biki ta da'u salata arba'i na yauman za ta daina yin sallah in tana jinin biki tsawon kwana arba'in illa an tara ɗuhura ƙabala zalika sai dai in jinin bikin ya ɗauke mata ta ga ta samu tsarki kafin kwana arba'in da aka wannan arba'in da mata suke yi aka ɗauke shi kamar al'ada asalinsa daga addini ne daga wani amma bai da alaƙa da wankan kwana arba'in da za a ce yin wanka kwana arba'in da aka sai ga mace jinin ya ɗauke amma ba ta sallah sai a ce ba ta yi arba'in ba arba'in ɗin dama na jinin ne in ya yi bai kai arba'in bai ɗauke za ta yi wanka ne ta ci gaba da sallata ina fata an gane in kuma bai ɗauke ba ya kai kwana arba'in shine za a ce ta kwana arba'in ba ta sallah amma jini ya ɗauke kuma sai a ce ai har yanzu ba za ta fara sallah me yasa a ce ba ta yi arba'in ba to ai ba sharadi bane yin 40 din injini ya dauke kafin 40 za ta wanka ne ta ci gaba da sallah fa innaha tagtasilu za ta wanka wa tusalli ta sallah fa idza ra'ati dama ba'da al-40 to idan ta ga jinin ya ci gaba da zo mata bayan kwana 40 fa fa inna akthar ahlul ilmi ahlul ilmi mafi yawan malamai ma'abuta ilimi kalu sun ce la ta da'u salata ba za ta daina sallah ba ba'da al-40 bayan ya riga ya kwana 40 iya wa'adinsa kenan da haka in ya wuce kwana arba'in ya zama ba jinin biki ba ya zama damul fasad ko damul istihada an gane ko wa huwa qawlu akthar fuqaha wannan kuma shine qaulin akthar fuqaha mafi yawan malaman fiqh wannan shine ra'ayin su wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wa'annan duk malaman wannan shine ra'ayin su wa yurwa anil hasan al-basri kuma shine abinda aka ruwaito daga hasan al-basri ko kuma shi hasan al-basri annahu qala yace innaha tad'u salata 50 yawman za ta bar sallah ne tsawon kwana 50 idza lam tara at-tuhura in bata ga tsarki ba shi a wajen hassan albasari sai in ta kwana hamsin ba ta ga jini ya tsaya ba to shi ne za ta tsaya ta yi wanka ta ci gaba da sallah wa yurwa an ata ibn abi raba an ruwaito daga ata ibn abi raba an gane ko wa sha'abi da imamu sha'abi kuma wannan shine kaulin da aka samu daga imamu shafi'i sitti na yauman kwana sittin shine wanda wani daga cikin akawal na malikiya kamar in ka karanta fiqhun malikiya za ga littafan da muke karanta na fiƙin malikiya tun daga kan akhadari har zuwa sama za ga su ma suna cewa kwanakin jinin biki kwana 60 na fata an gane to akwai malaman da suka tafi akan haka balma akwai wanda suka wuce haka akwai an ruwaito daga Ismail da Musa dukkanin su ƴaƴan Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq su suna ganin 70 na yawan kwana 70 ne ma an gane ko to amma dukkan wayannan maganganu ne wayanda suke wancan magana ta arba'in ita ce tafi karfi ta fuskar isnadi babu ma ja a fin rajul ya tsufu ala nisa'ihi bi gusulin wahidin babun da ya zo na ina hukuncin mutum ya kewaye matansa gaba ɗaya da wanka guda ɗaya yana da mace fiye da ɗaya kuma duk ya sadu da su lokaci guda ba tare da da ya sadu da wannan ya yi wanka kafin ya sadu da wannan ba duk sai da ya gama saduwa da su sannan ya zo ya yi wanka guda ɗaya قال حدثنا بندار محمد بن بشار كنا قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد قال وفي الباب عن أبي رافع قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان عن أبي أروة عن أبي الخطاب عن أنس وأبو أروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي قال أبو عيسى ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروبة عن أبي الخطاب وهو خطأ والصحيح عن أبي أروى بندار يا زنتد أبو عيسى شين محمد بن بشار shi kuma yake cewa abu ahmad abu ahmad shine muhammad bin abdullah ibn zubair ibn amr ana masa alkunya da abu ahmad ya zantar da muhammad bin bashar shi kuma yake cewa wato sufyan as-sufyanu thauri kenan ya zantar da su wannan hadithin daga ma'amar ma'amar ibn rashid al-azdi an katada daga katada ibn da'ama as-sadusi an anasin daga sahabi anas dan malik radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yadufu ala nisa'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewaye matansa gaba ɗayan su fi guslin wahidin duk da wanka ɗaya qala wa fil babi ana bi rafi ci a cikin wannan babi an samu hadisi daga abi rafi'in qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithu anas hadithun hasanun sahihun hadithin anas dan malik dinnan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun rawahul jama'a illa al-bukhari jama'a sun ruwaito hadisin banda imam al-bukhari an fahimta ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya tufu ala nisa'i ya kasance kan kewaye matansa bi gusulin wahidin da wanka daya wa huwa qawlu ghayr wahidin wannan magana ce wadda an same ta a wajen malamai da dama min ahlul ilmi ba malami ɗaya ko biyu ba minhum daga cikin su akwai al-hasan al-basri Allah ba'asa ce babu wani laifi an ya da ƙabala an ya tawadda mutum ya sake maimaita ko ya sake saduwa da iyali kafin ya alwala suka ce wannan fi kalamin tirmidhi hadha shay'un fa innal haditha la yadullu ala hadha wannan magana da ibu abu isa tirmidhi ya kawo ba ta da muhallu shayar a cikin wannan hadithin ta fi kama da muhallu shayar a babin da za mu karanta na gaba cewa Allah ba asa an ya'uda ƙabala an ya tawadda ba ana maganar yin alwala tsakanin saduwa guda biyu ba ana magana ne babin yana magana akan saduwa da mace fiye da ɗaya da wanka ɗaya ko kun fahimta da haka wannan maganar da ya kawo cewa Allah ba asa ya kawo maganar Hassan al-Basri cewa Allah ba asa an ya'uda ƙabala an ya tawadda suka ce wannan hadisin baya nuna wannan وقد روى محمد بن يوسف محمد بن يوسف شما يرويته محمد بن يوسف الضبي عن سفيان دغ سفيان الثوري فقال يتي عن ابي اروه شي كما دغ ابي اروه عن ابي الخطاب عن انس وابو اروه هو معمر بن راشد ابو اروه شي كما شيني معمر ابن راشد وابو الخطاب ابو الخطاب كما الكنيه تي تقتادا ابن دعامه السدوسي قال ابو عيسى ابو عيسى الترمذي كتوا ورواه بعضهم wasu daga cikin malamai sun ruwaici wannan hadithin an Muhammad bin Yusuf daga Muhammad ibn Yusuf an Sufyan daga Sufyan an ibn Abi Urwa an Abil Khattab wa huwa khata'un kuskure ne wasahihu an Sufyan an Abi Urwa ba an ibn Abi Urwa ba an bayyanta ko to tattaunawa anan shine aƙallul kisma in za a raba kwana mutum yana da mace fiye da ɗaya mafi ƙanƙancin rabon da ake yi shine laila kwana ɗaya likullin ra'atin kowace mace kwana ɗaya an gane ko to kila wani ya ce to ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sadu da matansa ga baki ɗayansu a lokaci ɗaya an gane ko aljawab suka ce amsa shine alƙismu alaihi shi rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtalafun fihi malamai sun yi sabani akan rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko abu sa'id yake ce rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane ya kasimu tabarru'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai shi yana rabon kwanan ne kawai dan ya dadada wa matansa tabarru'an kawai ba wai dan yana wajibi bane a kansa kaga sabanin rabon kwana akan wanda ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan ra'ayin Abu Sa'id kenan shi yana ganin rabon kwana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane wal aktharuna amma mafi yawan malamai sun tafi ala wujubihi akan wajabcin rabon kwana rabon kwana ba mustahabi ba ne wajibi ne na fata gani to ya aka yi manza Allah sallallahu alaihi wasallam idan wajibi ne rabon kwana ya aka ya zagaye matansa ga baki daya da wanka guda daya suka ce yayi haka ne wasu suka ce yayi haka ne biri dahunna da yardarsu haƙƙinsu ne ya suka ce sun yarda ko? akwai wata magana kuma? duk da cewa rabon kwana wajibi ne yau yana ɗaki kaza gobe yana ɗaki kaza jibi yana ɗaki kaza amma ranar sai ki so ya haɗa su gaba ɗaya sadu da su duk kuma ya nemi yadda su suka yarda da kaga kenan wancan wajabcin ba wai sariyarwa ake ba da yadda su ake haka wannan shine kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa ibn abdulbar kai yake cewa innahu fa'ala zalika manzo Allah yayi haka ne inda qudumihi min safari ibn abdulbar yace ya dawo daga tafiya ne yayi haka shi ko duk lokacin da mutum yayi tafiya mata da yawa ba san wannan ba rabon kwana ya rushe in mutum ya yi tafiya babu masalaha ne za ga kwana biyu ke yi kwana ɗaya a can mata suna yawan tambaya ya yi kwana ɗaya a can don haka in ya dawo ta ce sai an cika mata kwananta ko kuma ya gama kwana biyu a can sai ya yi tafiya to in ya dawo ita ɗaya tana expecting aya gidanta za a sauka domin dama wajenta za shi kuma ya yi tafiya in ya dawo daga tafiya yanzu shi furi ne duk inda ya ga dama zai iya ajiye jakarsa an gane ko sai dai bayan ya gama ajiye jakarsa ila nan ya bari zai iya sake dawowa ya sake ajiye jakarsa a nan sai ya yi kwanan da aka saba na ƙa'ida sannan sai kuma a ci gaba da wannan lissafin duk sanda aka yi tafiya wannan lissafin ya rushe da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya yanzu da ya dawo ba mai kwanan nasa ne shi kuma kun fahimci wannan da aka ba wani iskali a nan da ya dawo ba mai kwanan yana da damar ya tafi duk inda yake so to a ranar duk inda ya shiga sai a yi lale maraba da zuwansa kun fahimci wannan haka wasu malaman suka ce sannan suka ce shi wannan hadithin dalili ne akan yin wanka tsakanin jima'i guda biyu cewa la ya jibu ba wajibi ba ne ashe bayan mutum ya sadu ko da matarsa ɗaya ce ya sadu da ita yake so kuma ya ƙare ba wajibi ba ne sai ya yi wanka tsakanin saduwar guda biyu wannan shine abin da ijima'i ya tafi a kai ijima'in malamai balma yin wankan tsakankani ɗin suka ce wannan mustahabbi ne saboda hadithin da imamu abu dawud ya ruwaito da imamun nasa'i a cikin sunan kubra daga abi rafi'i an gane ko abu rafi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi irin wannan the same abin da ya faru a wannan hadisin ya sadu da su lokacin su su goma sha ɗaya ne ya sadu da kowace daga cikinsu amma duk wanda ya sadu da ita sai ya yi wanka kafin ya tafi ya sadu da wata har anas ɗan malik yake cewa muna tattauna a tsakankaninmu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa ba kamar ordinary mutane ba ne da haka shi an ba shi kuzari da ƙarfin mutum talatin na fata an gane da haka da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yau mun ga duk inda ka je sai ka sake yin wanka kafin kuma ka je wani gurin sai ya ce huwa azka wa adiyab wa adhar ya ce hakan shi ya fi tsafta ya fi tsarki ya fi daɗi kun fahimta da haka in kuma mutum bai yi hakan ba ya haka to kuma wannan shi kuma akwai hadisin ya tsufu ala nisa'ihi bi gusilin wahidin mafhum kamar ya ordinary mutane eh a dan me yasa aka karanta ma don kawai ka ji ka gyaɗa kai a wuce ba don a yaki da shi ba a ina aka ce ma kususiyarsa ce ita din nasin da aka da'awar kususiya sai da hujja ka kawo hujjar cewa kususiya ce ba a cewa abu kaza kususiyar annabi ne sai da dalili na'am ha'a ba maganar ɗaya ce ko biyu ko uku ba ana maganar yanzu shi a maganar da ake maganar khususiya yanzu khususiya nan ba a yin da'awar khususiya sai da dalili an gane ko kuma babu dalilin na fata an gane ba ka ji har tattaunawar malamai ba suna cewa shin rabon kwanan wajibi ne ko ba wajibi ba ne me yasa ake wannan tattaunawar abu sa'idin ya ce a shi ba wajibi ba ne da aka tabarru'an shi kuma aksar aksarul ulama suka ce a wajibi ne to in wajibi ne me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a dare guda ko a lokaci guda yayi haka suka kawo magana guda biyu ɗaya suka ce bi ridahunna da yadda su yayi haka kenan yanzu mutum yana da iyalai da yadda su in yayi haka yayi laifi ɗaya kenan na mata hudu ko biyu ba sai hudu ba a inda sun wuce guda ɗaya eh inda ta wuce guda ɗaya shi kenan an gane ko in ta wuce guda daya kaga ta zama biyu ke matna wa thulatha wa ruba an gane ko da aka daga matna ai ta wuce guda daya in kwaya daya ce dama kamar rai ai kaga dama la la la la la la malja wa la malja minka illa ilaiha an gane ko amma in ya zama na cewa su su biyu ne to kaga shine wannan karatun zai cikin place ko su uku ko kuma su hudun misali in ya zama da yaddar su kaga mutum zai iya haka ko kuma mutum ya dawo daga tafiya to wancan lissafin ya rushe mata ya kamata a wayan musu da kai na san ba za su ja daɗin wannan karatun ba amma in za a yi maka zanga-zanga a gidanka kai yadda kuka saba an gane ko yawa na'am yawa shi sa na ce in za a yi zanga-zanga kai bi masalaha an gane ko ai babu laifi a yi masalaha insha Allah باب ما جاء في الجنوب إذا أراد أن يعود توضأ باب da ya zo na mai janaba idan yana so zai sake kusantar iyali to yayi alwala ko da ba zai yi wanka ba yayi alwala قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهو قول عمر عمر بن الخطاب وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان أبو عيسى الترمذي كتاب حناد بن السري يا زنتد مو حديثي شكم كتاب حفص بن غياث يا زنتد سودة عاصم ibn sulaiman at-taimi al-ahwal an abil mutawakkil daga abil mutawakkilin naji an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa thumma arada an ya'uda sai yake so zai sake maimaitawa falyatawadda bainahuma wudu'an to yayi alwala tsakanin saduwar ta farko da ta biyu akwai ruwayar fa huwa anshatu lil audi ruwayar da take cewa shi yafi sanya nishadi da karsashi wajen sake maimaitawa din an bayyanta ko to wasu suka ce alwala ana nufin wudu'an shar'iyyan ko kuma alwudu'u bi ma'ana halughawi wasu suka ce ana nufin alwala da ma'anarta ta shari'a ko alwala da ma'anarta ta luga alwala ma'anarta ta luga shine kawai mutum ya je ya tsarki ya yi amfani da ruwa ya tsarki kafin ya sake koma wasu suka ce ana nufin alwala irin ta shari'a ya yi alwala wato cikakkiyar alwala irin ta sallah kafin ya sake maimaitawa an gane ko alawa fil babi ana umara a cikin wannan babi an samo hadisi daga umar har wa yau an samo shi kuma daga abdullahi dan umar ala abu isa abu isa tirmidhi wasu daga cikin malamai sun ɗauki wannan alwalar da ma'ana alluga wato ma'anarta ta luga mutum kawai yayi tsarki shikenan ba wai alwala waccan da zaka wanke hannu ka kurkura baki ka shaka ruwa ka face kai ba shi ba kawai in ka je kai tsarki shine alwala haka wasu malaman suka dauka wasu kuma suka ce a an yi magana alwala ana magana shari'a ne da haka ana nufin alwala bi ma'ana shar'i istilahi shar'i ne hadithu abi sa'id abu isa yake cewa hadithin abu sa'id al-khudri hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda yake hasanun sahihun wanda al-imam al-jama'a sun ruwaito shi banda imam al-bukhari wa huwa qawl umar bin al-khattab kuma wannan shine ra'ayin umar dan khattab radiyallahu an wa qala bihi ghayru wahid min ahli al-ilm kuma shine abinda da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi suka faɗa qalu sun ce idza jama'a ar-rajulu imra'atahu idan mutum ya sadu da matarsa thumma arada an ya'uda yake so ya sake maimaitawa fal yatawadda qabla an ya'uda to ya yi alwala kafin ya sake komawa wa abul mutawakkil abul mutawakkil ismuhu aliyu bin dawud shine aliyu bin dawud shine sunansa wa abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ismuhu sa'ad ibn malik ibn sinan wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a karkashin bishiya ya halarci dukkan yaƙoƙin da aka yi bayan Uhud yana daga cikin malaman sahabbai ya rasu shekara ta 74 bayan hijira babu ma ja idza uqimatis salatu wa wajada ahadukumul khala falyabda bil khala babun da yazo na idan an ta da sallah ɗaya daga cikin ku yaji ciki ya dan rikice to ya fara zuwa ya satilin ya daidaita cikin sa sannan ya dawo shiga cikin sallah qala haddathana hannad ibn sari qala haddathana abu muawiya an hisham ibn urwa عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال أقيمت الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه وكان إمام قومه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن الأرقم حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من من الحفاظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه الرجل عن عبد الله بن الأرقم وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول أحمد وإسحاق قال لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئا من الغائط والبول وقال إن دخل في الصلاة فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة abu isa tirmidhi yake cewa hannadu bin sari ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace abu muawiya ya zantar da mu hadisin daga hisham bin urwa daga mahaifinsa daga abdullahi bin al-arqam abdullahi bin al-arqam yace uqimatis salatu an ta da iqama za a yi sallah fa akhadha bi yadi rajulin shi abdullahi bin al-arqam sai ya kamo hannun wani mutum faqaddamahu sai ya gabatar da shi wa kana imama qaumi abdullahi bin al-arqam shine limamin unguwarsu shine limamin masallacin su to ya zo an tada iqamar sallah sai ya jawo hannun wani sai ya gabatar da shi wa qala sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iza uqimatis salatu in an tada iqamar sallah wa wajada ahadukum al-khala ɗaya daga cikin ku yaji yana buƙatar shiga ban daki fal yabda bil khala to yaje ya fara gama larurarsa ta ban daki sannan ya dawo cikin sallah qala wa fil babi ana aisha a cikin wannan babi an samu hadisi daga nana aisha radiyallahu anha wanda imam muslim ya ruwaito wannan hadisi nata wa abi huraira wa thawbana wa abi umama thawban shi ma imam abu daud imam tirmidhi sun fitar da ruwayar thawban abi umama shi kuma imam ahmad ya fitar da ruwayar sa qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadithu abdullahi bin al-arqam hadithin abdullahi bin al-arqam hadithun hasanun sahihun hadithi ne hasanun sahihun wanda imam malik imam abu daud da imam nasa'i sun ruwaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadithin da yace la salata bi hadarati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan an gane ko wanda hadithi ne wanda yake sahihain sun ruwaito shi haka za rawa malik ibn anas haka malik ibn anas ya ruwaito shi wa yahya ibn sa'id al-qattan da yahya ibn sa'id al-qattan wa ghayru wahidin da ainihin wato da dama min al-huffaz daga malaman hadisi an hisham wato daga malaman daga malaman hadisi kaman zuhair ibn muawiya kaman sufyan ibn uyayna kaman hafsu bin giyas an gane ko shine huffaz da ya ishara zuwa gare su cewa duk sun ruwaito wannan hadisi warawa wahaibun yace wahaibu kuma ya ruwaito wannan hadisin wa gairuhu da waninsa kamar wa ka anas ibn iyab wa shu'aib ibn ishaq shine wa gairuhu an hisham su ma sun ji hadithin daga hisham bin urwa an abihi an rajulin daga wani mutum an abdullahi bin al-arqam wa huwa qawlu ghayr wahid min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wannan shine kaulin da dama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wa bihi yaqulu ahmad kuma wannan shine abin da imam ahmad yake faɗa wa ishaq da ishaq ibn rahuya qala suka ce da imam ahmad da imam ishaq suka ce la yaqumu la ya ƙumu ila salati wa huwa ya juju shay'an min al-ghaid wal bawl kada mutum ya tada sallah ya shiga cikin sallah alhalin yana jin matsuwa ta bayan gari ko bawali wa qala suka ce inda khalafi salati in ya shiga cikin sallah fa wajada shay'an min zalika sai ya ji wani abu daga cikin hakan kan ya shiga bai ji abin ya dame shi ba amma bayan ya shiga sallah sai ya ji damuwa yana jin bayan gari ko bawali falayan sarifu to kada ya yanke sallar tasa kada ya sallame malam ya shigalhu matukar wannan abin da yake ji ba zai shagaltar da shi ba matsuwar ba ta kai yadda zai shagaltu da wannan abin gabarin sallah ba in ya zama babu nutsuwa baya cikakken ruku'u ba cikakken sujada to kaga wannan ya shagaltar da shi kenan in dai ba zai iya shagaltar da shi ba to zai iya idar da sallah sannan sai je ya gabatar wa qala ba'du ahli ilmi wani daga cikin malamai shi kuma yace la ba'asa an yusalliya to ai babu laifi ma ya shiga cikin sallar wabihi ga'idun aw baulin yana jin bayan gari ko yana jin bawani zai iya kawai abin da ake so malam ya shigalhu zalika anis sala matukar gayi din da yake ji ko bawalin ba zai shagaltar da shi daga sallah ba na fata an gane lokaci ya iko dinna mawa karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah